ina tsammanin aya ta hamsin da bakwai ne za a tashi mu na haka ne mu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولئبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هدوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون
نعم الله سبحانه وتعالى yana faɗa mana dangane da yahudawa da waɗanda suka ɓangaru tare da su ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda sun kai imani la tattakhidhu alladhina takhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wato kada ku rike awliya'a majibinta masoya a bisa bayanin da ya gabata a jibince su baicin muminai a nuna musu ƙauna a ɓangarantu tare da su a yi watsi da muminai to Allah ta'ala ya kashe di kada a aikata haka la tattakhidhu allazina takhadhu dinakum kada ku riƙi waɗannan da suka riƙi addininku huzuwan abin yi ma izgi ai mahazuwan bihi waɗanda suke izgili game da addini ma'ana duk wanda zai izgili da addinin Allah ko da ya yi da'awar musulunci ya zama kafir duk wanda ya izgili da addinin Allah saboda tozarta addini ya izgili da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ko da shari'ar Allah ko ya izgili da ayoyin Allah ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wata sha'ira daga cikin sha'airar Islam ya izgili da shi kamar sallah ko abin da ya kama da haka ya izgili da wani aiki daga cikin ayyukan addini yana mai walakantar da shi yana mai kaskantar da shi ta wannan aiki na da kafirci to ballantana da masu yahudawa su sinfantu ne da kafircin awwalan shi kuma ya sabbaba masa yin izgili da addinin Allah to don haka Allah ta'ala ya ce kada ku riƙi waɗannan da suka riƙi addininku a matsayin abin yi ma izgili kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون kaganan an yi magana ne da waɗanda suke da'awar musulunci ma amma nifaka ta shiga cikin zukatansu wanda Allah ta'ala ya ce idan suka haɗu da waɗanda sun kai imani za su ce mun yi imani yahudawa ma suna faɗin haka kamar yanzu ma waɗanda suke magana irin na interfaith ɗin nan za su nuna wa mutane ne cewa da addinin musulunci da addinin kiristanci da addinin yahudanci ba bambanci domin za su ce ai kowanne yana karantar da bautar Allah ne kuma kowanne yana nuna soyayya a tsakani kowanne yana tallata wa mutane a zauna lafiya a zan masu kyautatawa don haka sai su ce ai ɗaya ne tushensa ɗaya ne to mu kuma sai mu ce ba tushensa ɗaya ba addinin yahudiya Allah bai saukar da shi ba addinin kiristanci ma Allah bai saukar da shi ba abinda muka yi imani muka yi itikadi shine Allah ya saukar da attaura ga annabi Musa Allah ya saukar da linjila ga annabi Isa waɗannan littattafa gaskiya ne kuma abinda suka kunsa gaskiya ne duk da cewa an lazimtar mana yanzu mu bi alqur'ani ne ko da mutum yana tamassuki da waɗannan littafa in qur'ani ya zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole ya ajiye shi a gefe ya riko da shari'ar Allah da ta zo a cikin alqur'ani to wannan shine mu abin da muka kudarta amma ba yadda zai yiwu a ce wanda ya ce qul huwallahu ahad Allah shi kadai ne su zamanto daidai da wanda ya ce inna allaha thalithu thalatha ai Allah ɗaya ne daga cikin guda uku waɗanda suke da iko kaga ba za su zama ɗaya ba kuma waɗanda suka ce ƙulhu wallahu ahad suka miƙa al'amari kuma zuwa ga Allah suka sallama masa ba za su taɓa zamantowa daidai da waɗanda suke zagin Allah suke ƙasƙantar da Allah su ce yadullahi magalula Allah marowaci ne ko su ce inna Allah faƙirun wani hannu aganiya Allah shi talaka ne mu ne masu dukiya kaga ba za su taba zamantowa ɗaya ba to don haka tushen ba ɗaya ba ne to haka nan su ma masu wannan irin interfere izgili suke da addini domin burinsu shine musulmi kada su yi tamassuki da shari'ar Allah kamar yadda waɗancan suka bi son zuciya mu ma wai musulmi su watsar da addini su bi son zuciya sai a zamanto an daidaita to Allah ta'ala ya ce allazina amanu la tattakhidhu allazina takhadhu dinakum huzwan kada ku riƙi waɗannan da suka riƙi addininku a matsayin abin yi ma izgili wala'iban suka ɗauke shi a matsayin wargi da shirbici min allazina utul kitaba min qablikum daga cikin waɗanda aka ba su littafi a gabaninku yahudi da nasara wal kuffara da sauran kafirai al mushrikin waɗanda suke mushrikai bin nasabi wa qira'a bil jarri awliya'a to kada ku riƙe su a matsayin majibinta Allah ta'ala ya ce wattaqullah lalle ku ji tsoron Allah bi tarki mawalatihim wato ku yi watsi da jibintan waɗannan mutane kada su zamanto su ne masoyanku majibinta a bisa yadda wala'a take Allah subhanahu wata'ala ya yi kashedi wato dangane da riƙonsu a matsayin masoya da Allah ya ce allazina amanu لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الله مدوكتي يا فدا a cikin suratul nisa ya ku wanda sun kai imani kada ku rike kafirai masoya kaga su ma kafiran ba za su rike su ba min dunil mu'minin ku watsi da mu'minai mu'minai su ne kawai masoyan ku aturiduna an taj'alu lillahi alaikum sultanan mubina kuna so ku sanya ma Allah dalili da hujja da zai azabtar da ku ne a kiyama domin Allah baya azaba ga bawa sai in bawa ya zakke ma laifi to laifin kuke son riko wajen jifintan kafirai ku yi watsi da musulmai har Allah ya kama ku a dalilin wannan ya azabtar da ku kada ku yi haka don haka Allah ya ce wattaqullah ku kiyaye dokar Allah ku ji tsoronsa in kuntum mu'minin in har kun kasance ku mu'minai ne sadiki na fi imanikum da gaske kuke yi kun yi gaskiya a cikin imaninku to kada ku riƙi kafirai masu izgili da addinin Allah matsayin majibinta Allah maɗaukaki ya sake ambata siffar su waɗannan kafirai yadda ma suke izgili da addinin Allah wa idza nadaytum ila salati idan kuka yi kira zuwa ga sallah ai da'autum ila salati bil azan kuka yi kiran sallah ittakhaduha huzwan sai su riki kiran sallan abin yi ma izgili wa la'iba suna rikansa a matsayin shirbici a matsayin abun wasa baya halatta mutum ya riko baya halatta mutum ya samu gamsuwa ko ya sassauta ma duk wanda yake izgil da addinin Allah ko wata siffa daga cikin siffofin Allah wallahi yin irin wannan da kaskantarwa zai kai mutum zuwa ga kafirci kaga abin nan mace mai niƙadi a ce shigan ninja in an ga bunsuru su ce masa ustaz ko a ce mai wandan ƙaninsa waɗannan siffofi ne na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da siffofin annabawa duka da abin da Allah ya umarni da shi a cikin alkur'ani dangane da hijabi kuma haka matan almanzan Allah sallasin da matan sahabbai min khiyarul umma suke sakawa gemu kuma siffar annabawa ne baki daya annabi ya umarni ya ce libasul mu'mini nisfu sar kuma haka annabi ya siffantu da shi to kaga duk wanda ya izgili da irin waɗannan sha'ira sha'air na addinin musulunci yana mai tankisi a gare shi yana masu izgili akwai tsoron wannan ya zamanto kafiri in har bai tuwa zuwa ga Allah ba to don haka su ma waɗancan yahudawa da sauran kafirai sukan yi izgili ma musulmi dangane da al'amarin addininsu a kul mutum ya izgili da wani abu na aikin addini wa idza nadaytum ila as-salah idan kuka yi kira zuwa ga sallah annida wato kiran sallah al'azan kenan ittasaduha huzwa sai su rike ta ai mahzuwan biha masu yin izgili da ita wala'iba bi an yastahzi'u biha wa yatabahaku su rika izgili da kiran sallah suna dariya idan ana kiran sallah imam tabari rahmatullahi alaihi ya rawaito daga ɗaya daga cikin manyan almajiran abdullahi ibn abbasin suddi daga cikin manyan malaman tafsiri ya ce wannan aya ta sauka ne dangane da wani kirista wanda ya izgili a yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da yin kiran sallah domin ita kiran sallah ta sami daraja yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi shawara da me za a dinga kiran mutane zuwa ga sallah sahabbai suka yi ta ba da shawara annabi sallallahu alaihi wasallam bai riki wannan shawara ba saboda koyi ne da ahlul kitabai da kuma majusawa wasu sun ce ai amfani da kararawa wasu sun ce ai amfani da ganga wasu sun ce a dinga hura wuta hayaki ya tashi inda daddare ne a ga haske duk ake watsi da wannan saboda yana daga cikin alamu wanda waɗanda ba musulmi ba suke amfani da shi wajen bauta annabi sallallahu alaihi wasallama aka tashi ba a tsaye da hukunci ba ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce shi Abdullah sai ya mafarki gashi yana tafiya sai ya ga wani mutum yana ɗauke da ƙararrawa sai ya kira shi ya ce bawan Allah ka sai da mun karara wannan mana a mafarki ba sai ya ce masa me za ku yi da ita sai ya ce za mu rika amfani da ita ne wajen kiran sallah sai ya ce bana koya maka abin da ya fi wannan daraja ba ku rika kiran sallah da shi sai ya ce me za mu dinga yi sai ya koya masa kiran sallah yadda muke yin ta nan wannan kiran sallar da ake sai koya masa ita shi kuma yana farkawa da asubahi jira yake yi lokacin sallah yayi ya tafi wajen annabi ana zuwa ana ida sallah sai je wajen manzon Allah ce ya manzon Allah ga wani mafarki da nayi annabi sai ce inna hal ru'ya haqq mafarki ne na gaskiya shine manzon Allah shi sahabin yana so ai abin nan shi annabi ya ce masa to tunda kai kan mafarkin je ka dinga yi sai annabi ya ce ina bilal sai bilal ya zo sai ce allimha bilala au kama qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce koyawa bilal ya dinga yi eh yace wa kuntu uriduhu ni ina sha'awar a ce ni ne zan yi sai yace annabi yace masa allimha bilala sai koyarwa bilal yanzu yi kiran sallan da zaka yi ko kiran sallan da dokta ya yanzu shi abdullahi yana da ladanta saboda shi ya koya wa ladanin farkon ai mun gane ko kaga yanzu shi za a ga kaman an fifita wani ne to ai kina sallan bilal ya kare waye asali ya koya masa to kaga yanzu shi yana da sunnarta dan shi ya koyar annabi ya masa umarni ya koyar dan haka shi ya soma talqinin kiran sallah ma wasu Allah ya sa mu dace hatta kiran sallan da annabi ya koya Abu Mahzura a Makka wanda yake tarji'i duk sai da aka koya masa wannan kashi biyu da wannan wanda ake yi tarbi da wanda ake tarji mai tarbi ita ce wanda Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka sai a ci gaba mai tarji ita ce wanda ake Allahu akbar Allahu akbar sai kuma ai ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah a hankali sai kuma a daga sauti a sake ce ashhadu an la ilaha illallah duka an koya masa ita to kaga wannan ita ya koya tarbi'i a bilal sannan tarji'i kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya Abu Mahzura lokacin da ake fito Makka ladanin farko na Makka to lokacin da ita kiran sallah ta sauka aka fara kamar yadda shi at-tabari ya hakaito daga as-suddi Allah ya musu rahama sai ya ce lokacin da aka ji wannan kiran sallah sai wani banasare wato kirista kenan da ya ji ana wannan kiran sallah sai ya ce hurqal kadhibu wato yayin da ya ji an ci ashhadu allah ilaha illallah na shaida ba abin bautawa cancanta sai Allah shi kadai ai kaga an kore trinity to shi kuma sai ya ce hurqal kadhib an kona makaryaci an babbaka makaryaci sai faɗi haka ya daga sautinsa shi ma sai ya faɗi haka ai izgidi ne wato yana so ya ce abinda musulmin ya faɗa a kiran sallah ƙarya ne wato ya ƙaryata tauhidi tunda ai shi dama trinity yake bi ya ce Allah ɗan ɓangare ne daga cikin guda uku to Allah cikin ikonsa kamar yadda suddi yake ambatawa wannan ba nasare wata rana yana gidansa bawansa ya ɗauko tartsatsin wuta tunda ka san babu ashana cinno ne sai ka je makwabta ka je ka ɗauko wuta sai ka taho da ita kai ma yin zaka abin nan to ya je ya ɗauko wuta da daddare za a amfani da ita a gidan sai tartsatsinta sai ya watsu a kayan makamashi ba tare da sani ba sai gidan ya kama da wuta da shi da matarsa da 'ya'yansa suka kone kaga yanzu abin ya koma kansa ko ba ya ce hurkar kazibu ba to shine makarancin sai Allah ya nuna masa yayi ƙarya wani malami kuma ana ce da shi alwahidi ya kawo cikin wani littafinsa asbabun nuzul shi kuma yana cewa kafirai ne a lokacin da suka ji kiran sallah da suka ji ana kiran sallah daga cikin yahudawa da wanda suke mushrikai sai suka tafo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna masu izgili suna cewa ma hadhihi siyahi ka siyahi al'ans wannan wani irin gurnani kuke yi sai ka ce kukan akuya wai kiran sallan ne suka muzanta to yayin da suka faɗi haka sai Allah maɗaukaki ya saukar da wata aya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin sai Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya wato ai babu wanda ya fi kyakkyawan batu tunda su sun muzanta kiran sallah sun ce ka siyahil an sai Allah ce ai babu mai kyakkyawan sauti mai kyakkyawan batu mimman da'a ila Allah sama da wanda ya kira mutane zuwa ga Allah wa amila salihan kuma ya kyakkyawan aiki wa qala kana ya tabbatar da cewa innani minal muslimin ni ina daga cikin waɗanda suke musulmai kaga wannan aya sai ta ƙara nunawa kenan ashe shi wanda yake mai kiran sallah yana daga cikin me yana daga cikin addu'at a bisa abin da shi alwahidi ya faɗa cikin asbabun nuzul nasa kenan shi saka malamai suke sanya wanda yake mai kiran sallah a cikin du'at masu kira zuwa ga Allah shi ma mai kiran sallah adda'i ila Allah ne domin ya ce hayya ala salah hayya ala falah ka tafo zuwa ga sallah ka tafo zuwa ga rabauta ka shagaltu kana waɗansu ayyuka yanzu sai ya tunatar da kai sai ce ah lokacin sallah yayi sai ka tashi ka tafi wa ya kira ka zuwa ga aikin alheri ladan zaka shi ma da'i ne adda'i ne ila Allah shi ma mai da'awa ne ya kira mutane ne zuwa ga Allah ba sai ka zo na kai tarafka wazi ba ita da'awa nau'i nau'i ne da ake so kowa ya musharaka a cikin ta shi saka kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ibn qayyim al-jawziyya yake jaddadawa a cikin ilamul muwaqqi'in cewa aiki ne na kowane musulmi kira zuwa ga Allah kowa a irin nasa matsayin zai me ya dogaransa abinda Allah madaukake faɗa cikin suratu yusuf manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ambatawa Allah ne ya gaya masa yace qul kace hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan ne shine tafarki na tauhidin da ya ambata a baya to wannan shine tafarki na ad'u ila Allah ina da'awa ina kira zuwa ga Allah kira zuwa ga Allah ad-da'watu ina kiran mutane zuwa ga Allah wa'azi kenan sai yace wannan shine aiki na ana ni kaina shine aiki na wa man ittaba'ani da duk wanda ya bi ni su waye suka ba annabi musulmai to Allah ya ce aikin annabi kenan da shi da waɗanda suka bi shi me aikin nasu ad'u ila Allah to shi saka ad'awatu ila Allah aikin kowa ne kowa a iya manzalinsa sai yayi kira zuwa ga Allah subhanahu wataala misali kana zaune lokacin sallah yayi waɗansu sun shigartu ka zo zaka wuce masallaci an gaisa malam wane an kira sallah ba ku hanzarta zuwa masallaci kayi me kayi addu'a ba sai ka ja musu aya da hadisi ba kiransu da kai zuwa ga aikin alkhairi ko kuma ka ga ana wani aikin da bai dace a ci haba ko ku daina haka wannan mana ai bai dace yanzu ko a matsayin ku ku aikata haka ba kai annahyu anil munkar shi ma ad'awatu ne ila Allah dan haka kowa a martabarsa zai da'awa zuwa ga Allah subhanahu wataala almuhim da mun fahimci cewa shi ladani yana da wani manzila a cikin sha'anin da'awa shi saka hadisi ya tabbata watan daga wani sahabi abu sa'ad sa'ad al-ansari Allah ya kara masa yarda hadithin wanda imam al-bukhari ya rawaito shi yace wata rana abu sa'id al-khudri ne yake masa wazi sai yake ce masa naga kai mutum ne wanda kake mai makiyayi kullum sai ka je ka wuna a jeji cikin jeji kana kiwo yace to idan lokacin sallah yayi ka dinga fara kiran sallah a jejin in kai kiran sallah a jejin nan sai ya ambata masa ya ce la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawmal qiyama babu wanda zai ji sautin mai kiran sallah aljani ne kaga an ce jinnu aw wala insun ko mutum wala shay'un kai har wani abu ma daban wanda ba shi ba har dabbobi yace illa shahida lahu yawmal qiyamati sai sun masa shaida a ranar alkiyama cewa wane lokaci ka za mu ji kiran sallarsa kai daɗi ga lada ne daɗi ga lada ne sai sun yi shaida sai ya ce sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi abu sayyid al-khudri ya ce na ji wannan din ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ashe kira zuwa ga Allah yana da daraja wannan shine wato wala Allah kamar da malamai suka ambata fassaran wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗa Bukhari da Muslim sun kawo daga Abu Hurairah annabi yana cewa idza nudiya bis salati adbara shaytanu wa lahu dhiratun hatta la yasma'u ta'zim duk lokacin da ake kira zuwa ga sallah shaytan gudu yake annabi ya ce wa lahu dhiratun dhirat tusa kuma haka annabin ya faɗa sai ka batta haka yana gudu kamar ka ce jaki ne aure yana gudu yana tusa sai aka ambace shi da mummunar sifa to haka yake me ya saka kai la yasma'u ta'zim don kada ya ji kiran sallah to me ya saka ba ya so ya ji kiran sallah ai saboda a wancan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri annabi ya ce la yasma'u mada sautil mu'adhdhin jinnun wala insun wala shay'un illa shahida lahu yawm al-qiyama shi baya so ya shaida shaida kirki ya fi so ya shaida tsiya ya san in ya shaida kirki ya za shiga aljanna shi kuma aljani ne to shi yasa daga ladan ya ji zai fara kiran sallah sai ya rufa abuje kar ma ya ji ballantana shi ma a kira shi ranar alkiyama ya bada shaida to kaga ladan yana da daraja kiran sallah abu ne wanda yake mai daraja to su idan suka ji kiran sallah sai su dinga izgili to Allah madaukaki ya ce irin waɗannan kada ka rike su masoya dan wannan din adafi akai wa idza nadaitum ila salah kuma idan kuka kira zuwa ga sallah ittakhaduha sai su rike ita wannan wato imma as-sala lamirin ya koma zuwa ga ita as-sala ko kuma ya koma zuwa ga asalin wato annida'u ila as-sala bi an yastahzi'u biha wa yatadahaku suna izgili suna dariya zalika hakan da suke yi bi annahum qaumun la ya'qilun ai bi sababi annahum qaumun la ya'qilun saboda su mutane da ba su da hankali shi yasa suke izgili da addini eh law kana lahum aqlun la fahimu al-hikmata fil adhan was salah da suna da hankali da sun fahimci hikima na kiran sallah da sun fahimci hikima na sallah akwai hikima a ciki domin kaga mutum an halatta ma kasuwa an halatta maka sana'a an halatta maka zama da iyalanka an halatta maka hutawa duk wasu abubuwa za ka ga wanda rayuwa ba za ta yiwu ba sai da shi Allah ya halatta mana kuma ya kimsa shari'arsa a ciki to lokacin da ka shagaltu da waɗannan da baranka aka yi sakaka kawai aka sanya lokacin sallah ba tare da kiran sallah ba sau da yawa mutane za su shagala daga sallah domin kana cikin yin wani abu wani gani yake ma yanzu ya fara wata hidima sai ya ji kiran sallah a ikon Allah yanzu ashe azhar ta yi inda shi kadai ba a yi kiran sallah ba ba zai faɗaka a lokacin ba dan kaddara wasu azhar din ma ba ta kusa ba to amma kaga sai aka sai aka sai aka sanya kiran sallah akwai hikima a ciki a faɗakar da mutum sannan hikima na sallah ɗaya daga cikin hikimomin ta shine yana ƙara maka wato a a al'ahadu ma'allah wato yana ƙara kawowa ka daɗa jaddada alƙawarinka da ubangijinka mahalicci ka shagaltu da hidima na duniya kai fa bawa ne an halicce ka dan bautar Allah ne kuma ka zauna a duniya ne dan jarabawa to sai aka sanya ma salloli guda biyar wanda da guda hamsin ma Allah maɗaukaki ya wajabta wa mutane yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mi'raji sallah hamsin ya ce aka bashi annabi Musa ya ce masa koma ka nemi idan gwame daga wajen ubangiji yana komawa yana komawa har sai da ta koma guda biyar da ta koma guda biyar Allah subhanahu wataala ya jaddada masa la yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bi dhallamin lil abid hiya khamsun fil adad wa khamsuna fil ajr ba a musanya magana a wajena kuma ba na zaluntan bayi na tafkance lada na sallah hamsin ga waɗanda suka yi amma yanzu tun da na yi rangwame sun koma biyar biyar ɗin ne a adadi amma ladan na hamsin ɗin za a bayar za ka in kai a zahar sa'ad dinka maka ita sau goma in kai la'asar ma ka zalik to kaga yanzu da aka rangwanta ma an maka bakte ne da za ka tafi zuwa ga wasu shagulgulanka maimakon inda hamsin ne ba za ka samu damar neman abinci ba to sai aka baka wannan bakte kuma kana cikin neman abincin sai a tuna maka cewa kai bawan Allah ne kana cikin kasuwa sai ka zo kaka ce iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bautawa kuma daga wajenka kadai muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim Allah ka ci gaba da shiryar da mu hanya da za ta kai mu aljanna to lokacin da ka ambata irin waɗannan abubuwa da addu'o'in da kai ka koma kasuwa ai kuma in har ka san abin da kai to ba za ka saba ma ubangijin da ka je ka roƙe shirya ba amma in ka koma zuwa kwamaci Allah to baka fahimci ma abin da kai ba a sallah shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ita sallah sai ya kwatanta ta yace kuna ga kaman mutum idan yana da korama a kofar gidansa kullun zai zo ya wanka sau biyar a cikin koraman nan zai zama to akwai datti kura a jikinsa aka ce a'a ai ba za a samu kura a jikinsa ba annabi ya ce to wa kazalika salawatul khams haka nan salloli guda biyar ma'ana duk lokacin da kai sallan asubahi tabbas sallar kai to an wanke maka to haka nan kana zuwa wajen ubangiji yan ƙananan kurakurai dama manya kan ka ne santa yan ƙanana da ake samu sallar tana wanke maka shi saka Allah subhanahu wataala ya ambata cikin suratul hud cewa innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin Allah ka shirya da mu to shi saka Allah subhanahu wataala ya ce zalika ai wancan izgilin da suke yi suna yi na bi annahu qawmun la yaqilun saboda ba su da hankali in law kana lahum aqlun inda suna da hankali la fahimul hikmata fil azani was sala da sun fahimci hikimar da yasa aka wajab aka shar'anta kiran sallah aka shar'anta sallah wala mastahza'u biha kuma da basu izgili da ita ba don haka izgili da sha'ira daga cikin sha'airud din kamanceceniya ne da yahudu da nasara ثم أمر الله نبيه بنداء أهل الكتاب سنة الله مدوكي يي أمرني بالنبي سا يكرا سما أهل الكتاب وتنبيههم على خطئهم في الاستهزاء بالصلاة وبالمسلمين ya faɗakar da su dangane da kuskuren da suke yi laifin da suke yi wajen izgili game da sallah da izgilin da suke ma musulmai faƙala sai Allah ta'ala yake cewa
قل يا أهل الكتاب هل تنكرون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الكردة والكنازر وعبد الطاغوت والكنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل
الله تعالى يجي قل يا أهل الكتاب كبيا مسكتي يا قوم أبو طالب تاتي اليهود والنصارى يا قو يهوداوا ما ستوتير التوراة لكن ما ستوتير الإنجيلة هل تنقمون منا shin kam kuna nuna mana tsananin ƙiyayya ne da gaba kuna nuna mana ƙyamata ne illa an amanna billahi face kawai don mun yi imani da Allah wama unzila ilaina mun yi imani da abin da aka saukar mana na alkur'ani wama unzila min qablu kuma mun yi imani da abin da aka saukar a gabaninmu na shirya ilal anbiya zuwa ga annabawa min jumlatihi at-taurat wal injil daga cikin abin da aka saukar ma annabawa a gabani akwai attaura akwai linjila wa antum tad'una annakum tu'minuna biha gashi kuma ku wai kuna da awar kun yi imani da su me yasa kuke kin mu kuna kin mu ne kawai dan haka wannan haka lamarin yake wallahi duk iyayyar da ake nuna wa musulmi ba dan komai bane sai dan suna san Allah saboda suna bin Allah ne kawai shi yasa aka kyamace su وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد ba a kyamarsu ba wai kya ko da ashabul ukhdud sarkin bai sa an tona rami aka dinga tunkuda su ana babbaka su a ciki ba sai dan kawai sun yi imani da Allah kai ma saboda kai imani da Allah ne ake kinka zaka yi sallah zaka yi azumi zaka yi zakka zaka je aikin hajji kuma kai kana da yi da bari kai ba zuciyarka ce take ma jagora ba shari'ar Allah shi ya saka kake da zaɓi a abinci a duk inda kake a duniya kuma duk irin hidimar da ake yi kowace iri ne ta neman kuɗi ne ta neman mulki ne kowace irin hidima ta duniya idan lokacin sallah ya za ka je kai sallah kuma duk abin da ya bujiro kai za ka ce a'a mai shari'a ta ce a ciki in abinci ne aka kawo za ka ce wani irin nau'i ne duk yunwar da kake ji ba za ka ci wanda shari'a ba ta ce ba duk yadda kake sha'awarsa kuma duk daɗinsa kai kana da tsari a auratayya kana da tsari in an bujiro maka za ka ce a kai ga tsarin yadda musulunci ya ce a kafa family in tarbiyya ce na yara za ka ci a ga yadda musulunci ya koyar mana akwai shi a cikin shari'a kuma shi za mu bi in kasuwanci ne duk abin da ya fito sai ka ce to menene shari'a ta faɗa game da shi a dinga fatawa in bakon abu ya zo kai hatta a lafiya lafiyar kanka idan za a yi maka wani abu na tadawi na magani sai ka ce shin ya halatta a shari'a to wannan abu fa shine yake sawa ake kiyayya ga musulmi wallahi ba wani abu ba saboda su suna da shiriya daga Allah kuma rayuwarsu sun yadda akan za su gudanar da ita bisa abin da Allah da manzansa salawatullahi wa salamu alaihi ya shimfida na doka shine kiyayya da a ce musulmi zai ce shi musulmi ne amma yayi watsi da waɗannan in sallah ta zo in babu wata hidima a yi in kuma wata hidima ta zo shi kenan ruwa ta sha idan kuɗi ne ta koya za a nema abinci ta koya za a yi harkokin rayuwa komai za a yi ba za a kyamace ka ba ko ka ce kai musulmi ne wallahi ba za su kyamace ka ba so sun san fankan fa yau ne kai ma kai irin abin da suke so ai su ma suna da addinin amma sun zaɓi wanda ya musu daɗi a rai sun yi watsi da wanda ba sa so to kai kuma ka ce da wanda kake so da wanda baka son ka tilasta zuciyarka sai ka bi to wannan shine hal tanqimuna ai ma tanqimuna minna kenan ba istifham takarriri ne ai ba kwa kiyayya a gidan mu ba kwa kyamatar mu illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina face dan mun imani ne da Allah ko mun imani da abin da aka saukar mana mu ba mu zabi ba wa ma unzila min qablu mun imani da abin da aka saukar a gabani wa anna aktharakum fasiqun kuma ba komai ba saboda mafi yawan ku ko ahlul kitabi fasikai ne masu fita daga da'ar Allah da haka duk wanda yake laifi baya son ya ga ana kirki duk lokacin da ake laifi shi mai laifi shi so yake ga wani ma yayi wani ma yayi wani ma yayi to sai ya ji daɗi a lokacin da ya ga shi kaɗai yake laifi to sai ya dinga jin sa kamar mujiya all eyes on him ko amma lokacin da ya ga laifi ya so intishari wani ma yana a su wani ma suna a sai ya sake kawai hankalin sa kwance to dalilin da ya sa kenan wa anna aktharakum fasiqun saboda mafi yawan ahalin kitabi fasikai ne masu fita daga da'ar Allah alfusuku shine alkhuruju an ta'atillah masu fita ne daga da'ar Allah to shi saka duk mai bin Allah ba sa son sa inda a ce shi ma zai watsi da biyayya ga Allah to za su kaunace shi wannan ya daku ne akan an amanna mu mun yi imani mun yadda su kuma sun ki yadda sun fita daga da'a al-ma'ana abin nufi وأنتم تدعون wato almana ma tunkiruna illa imanana ba abin da kuke kyamata game da musai imanin imanin shine ba a so eh shi kai shi ku musulmi ku ne ku kuka kowa addini ko a cikin musulmin ma ko wanda ake faɗa masa haka ko kai kaman kai ne ka fi kowa addini mu din ma dai musulmin ne kai ka fi kowa addini wasu na faɗin haka wai saboda shi ya dage ya ce sai an bi shari'a sai ka gana cewa kai ka fi kowa addini to shi addini ya biyayya ne yadda ne da kuma biyayya wa mukhalafatikum fi adami qabulihi kuma saboda su yahudawa da nasara sun saba ma imani domin sun ki karban abin da imani ya zo da shi al mu'abbaru anhu bil fiski wanda shine aka lurar da aka ce wa anna aktharakum fasiqun allazimu anhu wanda duk lokacin da mutum ya ƙi bin Allah subhanahu wata'ala ya zama fasiki fasikanci ya lazarce shi wale ka haza mimma yunkar to ko imani inda hasu mutanen arziki ne mutum ya yadda da Allah ya riko da shari'ar Allah ai bai kamata a ce wannan ana kyamatarsa ba imani da Allah kuma ai shi za a yi maraba da shi Allah ka shirar da mu Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan addini Allah ta'ala ya ce kul ka gaya musu hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah ai su suna ga cewa musulmi ba akan tafarki suke ba musulmi ba sa kan shari'a musulmi masu tsanani ne musulmi sun ci baya yanzu aka ga kasashen turai kirista sun haɗe baki da yahudu duk sun tsani musulmi a kasashen turai ko su ce za su yi katun ɗin annabi a faransa ko a ko a netherlands ne ko wace ƙasa ce denmark ko ita ce netherlands ko netherlands daban ko holland yawwa denmark ita ce holland ko ayyuka ba suna da tsayanin kiyayya addinin musulunci kiyayya kiyayya kuma wallahi ba yadda suka iya da musulunci ba wanda zai ga musulunci ya mutu a duniyar nan ko dujan in ya zo shi wallahi akwai musulunci akwai wanda za tsira ko da dai tsirari ne akwai wanda za tsira tsaya kuma akan kafafunsu in kaga musulunci ya tafi an daina imani to sai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa qurbat sa'a dab da alkiyama saboda Allah ta'ala ba zai tada alkiyama ba sai akan tantirai tantirai akan su kiyama za ta tsaya to dab da alkiyama ne musuluncin zai kare amma musulunci ba yadda aka iya da shi duk yadda za su yi wallahi eh sai ta kashe musulmi wata rana akwai ranakin dillanci akwai ran da musulman za su dawo da ai mu ne daukaka da mu ne da daukaka kuma daukakar za ta dawo bi idin Allah ta'ala قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله to shin na ba ku labarin bi sharrin min zalika da mafi sharri daga wannan wato in har kuna ga addinin musulunci addinin sharri ne to ba na ba ku labari bi sharrin min ahli zalika din allazi tunqimunahu waɗanda suka fi sharri sama da wannan addinin da kuke ga kaman yana da sharrin wanda kuke gaba da shi kuke masa kiyayya masubatan waɗanda suka fi mafi sharwan sakamako inda Allahi a wajen Allah wato ba ku labari bi sharrin min zalika masubatan inda Allah da waɗanda su ne suka fi sharwan sakamako a wajen Allah masuba ai tsawaban ne bai ana nufi suna da lada bane a tsawab a tsawab ana jingina shi ne ga wanda ke mai kyau bima'ana jaza'an wato sakamako kenan bil iqabi wanda za a musu na horo wa tasmiyatul iqabi matubatan tahakkumun bihim da aka ambaci horon da za a musu sai aka kira shi matuba kamar lada sakamako in an ce sakamako kamar lada kenan mai kyau to an ambace shi ne muqabilin su ba dan kuma ba tahakkumun bihim dan a musu ba'a ne ba'a ce aka musu ba wai ladan ne Allah zai ba su ba mithul kamar yadda Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim in an ce albishir ai albishir ba a yi da mummunan abu ko sai da abu mai daɗi to da aka ce fa bashirhum ka musu albishir bi azabin alim amma fa da azaba mai radadi a ba albishir ba kenan an musu ba a to nan din shi ma matuba iqaban ake nufi ko jaza'an inda Allah a wajen Allah ثم بين من هو شر الناس sannan Allah madaukaki ya bayyana wane ne mafi sharri a cikin mutane in suna ganin musulmi ne da sharri to za su ji wal mustahiqqu lil iqabi fi waqi'i al amri wanda shine yafi cancantar azaba a gaskiyar al'amari fa qala sai Allah ya ce huwa ai abinda ake nufi man la'ana wallahu musulmin da suke kiran sallah suke bin Allah suke tsayuwa a shari'ar Allah sun yi imani da Allah sun ki ban son zuciya suke da sharri ko ko wanda Allah ya tsine masa albarka ai wanda Allah ya tsine masa shi yafi sharri ko to su Allah ya tsine musu lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'malun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alu inan nune Allah ya tsine musu idan mushrikai ne suka yi izgili ma su ma tsinan nune Allah ya ce mal'unin aina ma tuqifu ukhidhu wa qutilu taqtila sunnatullahi fil ladina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila dan haka kaga dai Allah ya tsine musu to malla'anahu Allah wanda Allah ya tsine masa nan Yahudawan ake nufi ab'adahu ar-rahmati Allah ya nisantar da shi daga rahama wa ghadiba alayhi kuma Allah ta'ala ya masa fushi ai suna al-maghdubu alaihim ko Allah ya yi fushi da su waja'ala minhum al-qiradata wal khanazira kuma Allah ta'ala ya sanya daga cikin su an samu aladu wato an sama alƙiradata birai wal khanazira da aladu akwai wanda Allah ya maida su birai akwai wanda Allah ya maida su aladu daga cikin wanda nan gabata cikin yahudawa ne duka haka haka haka ta faru Allah subhanahu wataala saboda sabawa da suka yi sai ya maida su birai ya maida su kuma aladu daga baya sannan ya halakar da su sune wa ashabu sabt lokacin da Allah ya hana su ya sa musu doka bisa abin da suka zaba ma kansu na ranar da za su killace kansu da bautar Allah suka saba sai Allah ya maida su birai daga baya ka maida su aladu bayan kwana uku kuma sai Allah ya halaka su to kaga Allah yana nuna cewa ba musulmi ne sharri ba a'a yahudawa su ne mafi sharri saboda tun a duniya Allah ya musu wannan nau'o'in azaba guda uku Allah ya tsine musu Allah ya yi fushi da su kuma Allah ya yi tahawulin sifarsu zuwa birai da kuma aladu Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yarda ya rawaito hadisi wanda Imam wato an samu hadisi daga Galatian da Imam Muslim ya rawaito yana cewa su ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil qiradati wal khanazir ahiya mimma masakha Allah an tambayi annabi dangane da aladu da kuma birai sun biran da ake gani da aladun da ake gani daga cikin nau'in waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya halakar ne ya shafe su suka zamanto aladu su ne suka hayayyafa suka tafo yanzu ƙara sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah lam yuhlik qauman aw qala lam yansakh qauman fayaj'alu lahum naslan wala aqiba Allah madaukaki baya shafewa al'umma ya canja musu halitta sannan kuma daga baya su samu tsatso ko kuma a bar musu gurbi shine aqiba mana an halaka sai an halaka su da su gaba ɗaya kenan ba su bane wa innal qiradata wal khanazira kanat qabla zalik eh su wannan nau'in da muke ga an halicce su tun kafin lokacin a juyar da waɗannan wannan su station su ne da ba wala Allah kuma suna tahawuli su din ma yadda Allah ya nufin ya canja musu siffa amma su waɗancan da aka maida su su iya waɗannan din alakar da su gaba ɗaya babu sauran wanda ya rage kenan dan aka kada ka ga biri yanzu ka ce alade ne shi a yahude ne asalinsa ko abin a wannan su nau'i ne da ba amma su waɗancan ɗin dai su yahudawan yanzu su yahudawan yanzu dangin aladu ne dangin birai ne eh na wancan lokacin Allah ya isar mana a kansu matsiyatan mutane kuma Allah ta'ala ce wa abada tsagot sannan kuma suka bauta ma kuma ya bauta ma wato dagutu kenan dan an ce abada tun da can an ce man man la'anahu kaga ba a ce hum ba to amma akwai ruwa ibn ibn mas'udin yana karanta ta man abadu man abadu tagut akwai wanda suke karanta ta man ubuda man ubuda tagut wato ash-shaytan bi ta'atihi at-tagut asali ana nufin ash-shaytan ne kamar yadda ash-shaykh Muhammad Aminu Shinkiti ya ambata cikin Adwaul Bayan yana cewa wata haqiqu anna kullu 'abdin kullu man kullu anna kullu man 'ubida min dunillah wata haqiqu anna kullu man 'ubida min dunillah fa huwa tagut sai ce wal hazzul akbar min zalika lish-shaytan abin da yake tabbataccen batu shine duk wanda aka bauta wa baicin Allah to ya kasance daga cikin tagut amma rabo mafi girma na tagutu shine shaytan da shine ra'su tawagit to amma nan wajen yana iya zamantowa kamar yadda Sheikh Muhammad Al-Amin ya ambata anna kullu man ubida min dunillah aya ko wanda aka bautawa daga cikin salihan bayi ko lokacin da Allah maɗaukaki ya saukar da aya tun a makka ga mashirkai abinda suke bautawa na gumaka suna ga za su iya musu wani abu sai Allah maɗaukaki ya ambata antum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha cikin anbiya'i ne ko Allah maɗaukaki ya ambata yace da ku da abin da kuke bauta wa baicin Allah duka makamashin wuta ne inda su waɗannan abin da kuke bautawa hakika abin bauta ne da ba su shiga wuta ba mushrikai sai suka ce to shikenan tunda haka ne mun yadda ai isa ɗan maryam shi ma ana bauta masa shi ma ya zama ɗan wuta kenan sai Allah maɗaukaki ya saukar da aya innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun la yahzunhum al-fazaw al-akbar wa tatalaqawhum al-mala'ika ila akhir aya Allah maɗaukaki sai ambaci cewa ai waɗanda kyakkyawan yabo daga wajenmu ya gabata a kansu to su kan waɗannan ko an bauta musu a bayan idansu kai ko a kan idanunsu ne ba su amince ba Allah ya yabe su ulaika an hamu ba'adun su kan za a nesantar da su daga wuta la yasma'una hasisaha ko motsinta ba za su ji ba Allah ka sa mana cikin tawagarsu me za a yi da wuta wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun cikin abin da ransu yake sha'awa suna dawwamai to kaga sai Allah madaukake ya kubutar da wadancan ko da haka yanzu dangin mun sun ta zuwa hubbare su suka jiyo shehu a karatun da yayi da ce aje hubbare ba fada ma yayi da irin wannan shirgin eh fada yayi da wannan shirgin da haka dangi idan sun je su suka jiyo su ce shehu yayi kaza shehu yayi kaza ba ruwan shehu amma kaga kaman tijani da da inya su waɗannan su suka tsora mutane a kai to shi saka sai tafsili na wannan batun ya zo shekul islam ibn taimiyya rahimahullah sai yake ƙara sharwa yana daga cikin maluman da suke bayani sosai akan matsalan aƙida to kulasa na ƙaulinsa yake cewa fal ma'budu min dunillah idza lam yakun karihan lidhalika tagutun duk wanda aka bauta wa baicin Allah in har bai kyamaci hakan ba to ya zama tagut ko ba shi yace ayi ba amma yana so da aka bauta masa to ya zama tagut yayi wasu bayanai tukunna sai yace wal muda'u fi ma'siyati Allah duk wanda aka masa da'a yayi umarni aka masa biyayya wajen saba ma Allah Allah yace ai kaza shi kuma sai yace kar ayi kaza kaza za ayi kuma sai aka bi shi والمطاع في اتباع غير الهدى duk wanda aka bi shi wajen bin addinin da ba na shirya ba sai zana musu wani addini kamar addinin faira sai suka zo sai suka bi ko addinin shi'a sai suka zo sai suka bi wa dinil haqqi watan fi ittiba'i ghairul huda wa dinil haqqi sawa'un ko ya kasance kana maqbulan khabaruhu al mukhalif li kitabillah magana ne ya faɗa da ta saba wa littafin Allah sai aka yadda aka amshe ta wadda ta karkatar da mutane daga shari'a da addinin gaskiya aw muta'an amrahu ko al-mukhalifi li amrillah ko kuma aka bi umarninsa da ya faɗa wanda ya saba ma umarnin Allah kuma aka yadda da haka sai ce huwa dagutun ya zama dagutu kenan kaga ashe nan ya ƙara tafsili a bayanai waɗanda suka dunkula magana suke cewa kullu ma ubida min dunillahi to zai zamanto akwai wanda aka bauta masa amma kuma shi yayi inkaranta bai rayu akan haka ba bai kira mutane akan haka ba to shi baya zamantowa tago abinda za a dauka a cikin kalami na ƙarin bayani a abinda Muhammad al-Amin al-Shinqiti da wanda suke irin wannan bayani suka ambata shine da ya ce alhazzul akbar min zalika lishaitan domin shine rasu tawagi shine jagora Allah kamar tsari da tagutu to sai Allah ce wa abada tagut ko kuma wa abadu tagut wanda suke bauta ma tagutu ko da san zuciya ne mutum in yabi ta tana zaman to masa tagutu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu Allahu ala ilmi kaga san zuciyarsa ne yabi ta a matsayin abin bauta ash-shaytan shi yasa nan malai fassara shi ash-shaytan bi da'atihi wato yayi ma shaytan da'a kenan yace wara'a fi minhum ma'ana man ana la'akari a cikin minhum da aka ambata wato ma'arar man ai aljam wato an kawo shi kenan da siga ta ta jam'i wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata kaga da sai a ce waja'ala minhul qiradata tunda abin yazo shi da ifradi ne eh man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi waja'ala minhul qiradata amma sai ka ce waja'ala minhumul qiradata shi saka nan mala yace za a yi la'akari da ma'anar man din da ta zo a baya amma dai ana nufin jam'in ne dama wara'a fi ma qablahu lafdhuha abin da yazo gabanin sa kuma ana la'akari da lafazinta saboda man din aka ce man la'anahu Allah faja'a mufradan sai yazo a matsayin mufrad amma dai yahudawan ake nufi yazo da siga ce ta jam'i eh wa hum al-yahud sune yahudawa wa fi qira'atin aw ta qira'a bi dhammi ya'i abada wato ba'i abada kenan eh abuda akan ce abuda ko kuma ubuda ko abadu duk waɗannan sun zo a cikin qira'at wa idafatihi ila ma ba'dahu kuma idafata zuwa ga abinda yazo a bayan sa huwa shine ismul jam'i li abada wa nasbuhu bil adafi ala al-qira'ah bala ya ce a wato Allah ta'ala ya ce ulaika sharrun makana to waɗannan dai masu wannan siffa masu bautar gunki dagutu su ne mafi sharrun wajen zama a kiyama eh mafi sharrun wajen zama ulaika sharrun makana su ne suka fi mafi sharrun wajen zama a alkiyama kan wajajen zama nawa ne biyu ne na'am wajajen zama guda biyu ne imma wuta ne ko aljanna a arata ya bata dawama kuma a cikin fargaba suke suna cikin tashin hankali kaga ita ma tana shanshanowa wuta ne ko sai kuma Allah ya musu rahama sai a sasu aljanna shikenan lamarin ya kare yanzu an yi ceto an tsamar da duk waɗanda suke da imani shikenan an ja layi alhayatul sarmadiyya imma ya zama to ne fi sa'ada aw shakawa na'udhu billahi min su'il khatima to nan da aka ce ulaika sharrun makana kaga an kawo shi adatu tafdil al kawo af'alu tafdil sharrun to ba ana nufi cewa akwai wani waje mai sharrun bane in banda wutar kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ne ya ambata yace ashabul jannati khairun maqaman ko wa ahsanu nadiya to akwai wanda yake mai wajen zama mai alheri in banda su to nan ma kaga kawai an kawo shi a wannan muqabilin ne ba wai adafi bane ulaika sharrun makana to waɗannan su ne suke da waje mai sharri musulmi su suke da waje mai alheri shine abin da ake son ambata ma la'anna mawahum an-nar domin su waɗannan kafira masu wannan sifa yahudu makomarsu ita ce wuta wa adallu an sawa'is sabil kuma sune suka fi bacewa daga tsakiyar hanya tariqil haqqi daga tafarki na gaskiya wa aslus sawa'i alwasatu wato tsakiya wa zakara sharra fil ayati marwataini an ambaci sharru a cikin ayat so biyu da kuma wa adall fi muqabalati ma yaqulunahu anil islam dan a maida musu ne akan abin da suke fada wa musulunci sun ce sun jingina sharri sun jingina bata to sai aka maida musu ba na musulmi ba ne nasu in har suna ga musulmi akan bata ko akan sharri to su ne mafi bata su ne mafi sharri ba wai dan an yi isbatin sharri da bata ga musulmi ba shi ne aka ce fi muqabalati ma yaqulunahu anil islam abinda suke faɗa dangane da musulunci li yudillu nasa anil huda dan su fadda mutane gabanin shari'a ubangiji Allah ta'ala ya mana tsari da sharrin yahudawa wannan gaba ana ga ita kamata mu tsaya insha Allah aya ta 60 daidai nan za mu tsaya in Allah ta'ala ya kai rayuwarmu bayan azumi kuma sai mu tsora muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kurakuranmu abinda muka faɗa na daidai a cikin karatun da muka yi ubangiji Allah ta'ala ya karɓa mana Allah ya ɗora mana shi akan mizani na kyawawan ayyuka Allah ya ba mu iko na yin aiki da shi Allah ubangiji ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu Allah ya gafarta wa malumanmu Allah ya gafarta wa malam kabiru Allah kai haske zuwa kabarinsa ubangiji Allah ya kyautata namu ƙarshen ni ɗan uwa wanda suka rasu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna ita ce makoma yanayin da ake ciki a wannan ƙasa na tsanani da fargaba ubangiji Allah ya isar mana Allah ya kawo mana dauki Allah ya sauƙaƙa mana al'amura Allah ya sauƙaƙa mana al'amura Allah daidaita al'umma a kayan tafarkin gaskiya yan uwanmu da suke gwagwarmaya a Falastin ubangiji Allah ka ba su ɗaukaka a kayan kafiran Allah ka tabbatar da dugadugansu Allah ka kawo musu ɗauki ya Allah ba su da wani ƙarfi sai ƙarfinka kuma suna yin gwagwarmaya ne don addininka muna roƙon ya Allah ka nuna mana ikonka da buwayarka a kayan kafiran da suke zalunta su Allah ka ɗaukake su Allah ubangiji ka ba su mafita Allah kada ka ba mu waɗannan kafirai buri su cika manufarsu a kayan waɗannan musulmi manufar da zai suke da ita a kayan su mummunan manufa ubangiji Allah muna roƙonka ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت الله المستحق بالعبادة ونحن وحدك ونحن كلنا عبادك اللهم ثبت أقدامنا على دينك وهدنا سبيل الرشاد اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا الأمور في الدنيا والآخرة واهدنا سبل السلام يا حادي يا سلام واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين